عدوان إلا على الظالمين وذكرى لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء daren alhamis ashirin ga watan zulhijja shekara ta dubu biyu ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna nan dai muna tunatar da kanmu dangane da abin da ya shafi mutuwa domin tare da suke ko ina ne ko kana da ko a zaune ba ta jin kunyar suwa ne da tana da makangari ne da lamaru da bai mace ba ba ruwa mutuwa ko baka sani ba kana ta jaruri ya kaje bai ba awanni ko kwanaki ka je ka shiga cikin kabarin ka ba ku ji ta zama wajibi mu rika tunatar da junan mu kamar yadda muke karanta wannan littafin na akamu jana'i duk karshen wata shi kansa zuwan karshen watan yana tsara da wani darasi da an yi littafin sai ga nan da kuma zagewa to yana nuna alamun cewa lallai kwanakin mu na gudu kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani um a littafin mun yi littafin kusa mun zo gaba mun kusa karshe muna cikin babu ziyaratul qubur babu da yake magana akan ziyartar makabarta domin shi addini komai ba da ka ake yi ba akwai tsari komai sau da ba a so ka fara cikin ka fara aikin nata ya tsalu kamar yadda na ga mutane suna yi kawai kowa za su al'ada ta fi yawa a harka abin da ya shafi mutuwa to ba a so ka fara cikin abin da ya shafi al'adu ana so ka yi abu na shari'a malam yana kai mana bayani akan wannan mun tsaya darasi na hamsin da uku za mu tashi darasi na hamsin da hudu shafi mai lamba ta ɗari biyu da arba'in da shida a tawa nuska za mu tashi matsala ta ɗari da ashirin da ɗaya inda malam yake walakin nahu la yastaqbil al-qubura hina ad-du'a ila abin da yake in ka je makabarta bayan an binne mamaci yayin ziyarar kabari yayin ziyara kuma annabi alaihi salatu wassalam yana cewa a rika ziyartar makabarta fa inna ha tudhkirukum al-akhirah domin tana tunatar da ku lahira to amma abin da kai shine yanzu za ga kamar wasu da mutuwar da makabartar duk ba ta zama wa'azi gare dan wani yanzu zai yi bokanci da ya tsubu kuma ya tafi makabarta ya binne to kaga wannan ya za a ce mutuwa ce mai wa'azi ai wace mata ba wace ba mutum zai yi abubuwa ya je binne a cikin makabarta ko ya je kwakulo a ce sai ya kawo da kafan kuma na wanda yake a gwaji kuma a je a kwakule a ciro ka tambayi masu kula da makabarta za su gaya ba abubuwan da ake haɗuwa da su kala kala ko a je ana haka wani lokacin bayan ka za a haƙo layu masu yawa a cikin kabar kaga wanda ya yi wannan ai mutuwa ba ta zane masa wa'azi saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau to shine ma da yake so ya gaya ma in ka tashi zuwa ziyarar makabarta sai a farko ya gaya ma in aka je za a yi addu'a shiga makabarta to ka shiga makabarta yadda ka ga mutane suna yi a makabartun tsan wato kawar kawar raka da sauran da haka kai ma za ka yi da ma na kala rawi yake yawan faɗa da ji ka tarar da allai ne ya kabari an masa abubuwa kuma wani ya zauna yana ta kuka yana cewa ayyuka da yayi ba haka ake yi shi ne malami ke so ya gaya ma yaya ake zuwa a yi a makabarta zuwa ake a roƙi na cikin kawai ko ko zuwa ake a nema ma rahamar Allah idan ka je nema maka rahamar Allah in ina za ka tsaya har wannan sai an gaya ba ba ko zuwa da ko mutum ya samu kujera ko da tuma ya je da ita in ka je kabarin makabartin nan haka za ka je ka gani Allah ya wani an mata an sa mabul an yi gurin zama mutum ya je bayan ya zauna ya daɗe sai ka je iki kaji a gurin ya ci abinci ya ɗau lokaci wani zuwa har da fanka kwarai kuwa za ka ga abubuwa iri daban-daban ko kuma mutum da ya tafi wata ƙasa yana zuwa wata ƙasa idan ya gano wata al'ada kamar da ake yi a wasu garuruwa wajejen ko tunis ne ko ina na samo wannan tukwanen a dora nan za ka ya fara zuwa su ba sai a sa wai a ce wai sadaka jariya ya ga in za ka je kai masa sadaka ka je kai amma ya je ya ajiye ya ajiye ya ke kiransa dan kasko wai ruwa duk ruwan da ya zuba cikin tsuntsu ya ja wai ya ba ba zan Allah bi hadin sulta shi addini ba wai ina gani bane ana so kai abin da Allah yake so ba wai abin da kai ka gano ba da yawa duk wanda yayi aikin haji ko umara zai ga wannan fararen da ake kwaikwaya da yawan su duk jahilci mu mun fi da karatu dan za a ga mutum ya zo yana ta faɗa wasu abubuwa shi ma bai san me yake a ba kwa ganin shi ne za a taho a yau group ko a social media da gani kwanan nan a tsaya wata yarinya a gaba tana ta ba shi zikiri suna amsa ana zuwa ana sumbatar ta in kana da abun faɗa ka saurari wannan yarinya ai ba za ka saurare ta ba to irin wannan ne za ka ga majority sa haka ce majority in mutum bai san me yake yi ba sai ya tsige mutu ya biye da wannan ya ji shirme to haka shi ma harkar makabarta aikin haji da abin da ya jawo makabarta in mutum da yi shaka zan san ba to zai yi kamar aikin na da ya falo bai da babban mutane suna yi sai ma haka za su to shi ne malai yake so ya faɗa walakin na wula ya takbiru al-qubura hina du'a ilaha malai yake ba a fuskantar kaburbura da yayin da za a yi addu'a wani mutum in ka je yi musu addu'a yake ba su ake fuskanta ba bane ka'aba yake ka'aba gaban za ka ciyo fuskanta kaga wannan ai karatu ne yake gaba za ka biyo ka kalla me yasa sai dai linahi sallallahu alaihi wasallam an salati ila al-qubur saboda annabi ya ya yi hani da yin sallah a fuskanci kaburbura kaga ba da ta ake magana ba kamata ya aji kamar yadda yake sai dai wa du'a'u mukhul ibadatu salati ita ko addu'a ita ce jiko jiko na sallah gaba ɗaya in ka kalli sallar ka tun daga farko har ƙarshe shi za a ke kiran sallar gawa da sallah ya amma ya addu'a ce saboda sallar da kake ta azhar al'asar maghrib abin da yafi yawa a cikin addu'a tun daga fatiha da za ka biya alhamdulillahi rabbil alamin conversation kake muhadasa bainaka wa baina rabbuk tsakaninka da ubangijinka kuna yin muhadasa ne kana faɗa Allah yana mai yamma da martani in ka har ka gaba fatiha kuma ka haɓa wato fatiha rukuya ce cikakkiyar addu'a ce sannan ka tafi sujjada ko da ma na annabi cewa ka dace wajen yin addu'a fa kamilun an yustajaba lakum to kaga akwai wannan to sai ce ita ce jibon addu'a wa nubuha kuma ita ce zuciyar sallah jigon sallah kai zuciyar sallah jigon sallah sannan kuma ita ce zuciyar sallah ita addu'a kama huwa ma'rufun kama yadda yake sananne falahu hukmuha kuma wato yana da hukuncin wato sallah wa kai kana sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce addu'a huwa al-ibada ita addu'a ibada wato ibada kaga anan za ka kalla da kyau ita kuma ibada wani ne wani sai za ka yi abakka shi za mutum ya je ya kwanta ya ce kawai shi ba zai addu'a ba wani ne zai wa ya yi darkansa sai dai a kai haka ka yi saba'in bisa ɗari a ma talatin bisa ɗari wannan shi ne tsari amma wanda za ka biya cewa ba a zama kawai ai sai yana zuwa to za ka je wani yana can yana zaune yana ci ba kuɗi kuma kullum maganar da nake wai kai da kaje yanzu yana roƙa ma kana ta samu miliyoyi shi ma ya roƙo ya samu miliyoyi ba ai zan san so so ne amma san kai ya ji to abin da yake daidai shi ne kai addu'a a kai haka wannan shi ne daidai amma ba wai ka yi ba kai kawai kai ne ma addu'a wannan kuskure ne domin sallah ba wanda zai wani domin sallah ibada to haka ita ma addu'a ibada man lam yas'alillah yasbab alayhi haka annabi ya faɗa wanda baya roƙon Allah Allah zai fushi da shi Allahu yadhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hayna yasar yadhabu Allah yana fushi da kai kai na roƙon sa amma dan adam in ka da ne shi ku bata shi ku Allah in dai kai kun bata da Allah barokacin sarki to roƙon sa ka dena yawan roƙon Allah to yawan abin da zai sa Allah ya soka kenan yawan roƙon sa to wannan shine abin da malami yake gaya mana anan yake cewa domin addu'a ita ce ibada sun makara a sanai karanta wa kala rabbu kuma da auni astajib lakum ubangijin ku ne yake ku roƙe ni ni zan amsa mu wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayi na suka kalle ka dangane da ni kace ina kusa da Allah bai ce fa qul inni qaribun ba duk su'al ta Qur'ani da duba da zara ta قل كذا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأهلة قل هو هي مواقيت للناس يسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم أما لا تدوبون سؤال لا الدعاء الله يجي فقل إني قريب بديتي فإني قريب دفاعك أكيد الله يجي كيف يأكلني domin me yasa saboda ibada ce ba wata ba ta da jami'i tsakanin ka da Allah to shi ne wanda yake cewa akrada hu ibn al-mubarak fi zuhur wal bukhari wal adad al-mufrad rakam wa abu dawud bi jahi al-aun aw al-ma'bud kenan wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban wal hakim wa ibn manda fi tawhid wa ahmad da lambobi ne ya kawo kana al-hakim sahihul isnad imam al-hakim yace hadisi ne mai inganci wajen isnadi wa baka wadai wa huwa kama qala mal albani yace imam al-zahabi shi ma yace sai wajen isnad ko ba suri sun fara shi ne yace yadda suka fara haka a magana take wa qala tirmidhi hadithun hasan sahihun imam tirmidhi yace hadisi ne mai kyau kuma ingantacce wa qala al-hafiz bil fath imam al-hafiz ibn hajar ya fara a fatawul bari mujalladi na daya shafi na 49 isnaduhu hasan رواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في الجامع الكبير كما يقول الجامع الكبير قلت كلمتي وليس هو في مطبوعة المسند يجي أما بأبوك جاء مسند بقى لأبي يعلى مسند أبي يعلى بايع فلعله في رواية الأسبهانيين وتقيل مسند أبو يعلى هنا في رواية الأسبهانيين متى أسبهان maimakon wato ta an saman wanda ta yi tana da rai daban-daban to ita ba haka musulun na abi ala yake a wannan nuskar da ita take gurin su baya sai dai ta gurin nuskar asbani bai kore ba amma dai ta su ba warawahu min hadisi al-qatib fi tarihul hadith al-baghdadi yana da tarihu baghdad ya rawaito hadisin a cikin tarihi mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da tara وفي الباب عن انس بن مالك مرفوعا بلفظ يجي لا هو اسكن وادو ادبا روايه عن انس مالك مرفوعا وانا aka jinjina shi zuwa ga annabi wa ba ubi balin nabi marfu'u sai da bilal da lafazin addu'a mukhul ibada ita addu'a ita ce digon ibada a karar da wakil mai hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari biyu da talatin da hudu وقال حديث غريب من هذا الوجه يجي حديث ne غريب wanda ya zo ta hanya ɗaya ko ta wannan fuskar ba wai ba ko kawai ba la na arifu illa min hadisa ibn lahiya yace wa mu ga hadisin ba sai ta hanyar ibn lahiya kulti ni kuma nake wa huwa ghaibun shi kuma ibn lahiya abdullahi ibn lahiya ghaibi ya so ya yi saboda yana da raunin hadda baya rike abu tunda ba ka rike abu koya za a tambaye ka abin da yake bai san ta dubi ana kafa shaida in ya zo ya samu jawahi shi ibn lahiya in illa ma kana min ruwayat ahli al-abadila an shi ma kuma sai ya zanto ana kafa shaida ana samun jawahi amma idan ya zanto ruwayat da aka samu ta hanyar abadila ce da gare ni abadila shine abdullahi ibn zubair abdullahi ibn wa ba ibn mas'ud ai ba bakaki matasan sa akwai wanda suke da kananan shekaru kuma su ne suke fatawa zamanin annabi na ga fadar sa annabi to hudu baba abdullahi bin mas'ud shi da tije abdullahi bin abbas abdullahi bin umar ibn zubair shi da fara fara shi da amr bin al-as wannan sune abadila akwai abdullahi da yawa zamanin annabi amma wayannan hudun in ka ji an ce al-abadilatul arba'a su hudu wayannan ajeni an gane ko yawwa ga ƙananan shekaru kowa ya da ne ko waje ba amma suna fatawa dan da yawan su Abdullahi da Abbas ibn Umar da annabi ya bar duniya ba ko ji shan shi da wasu ba to shi ne ba za ka dauka lidinin da kaga shekarun da kake kai bayan bulot wani ake sawa ba mai kai wa al'umma ka mai kai wa addini ba wai an bulot wani ba yiwa ba ne tuwan yawwa to wannan shi ne malin yin to in ta hanyar shiro ba ko ban yi kaddi ne ina ita wannan lokacin sai a hujja ne walai da hada minha wannan kuma ruwayar ba da gare su take ba ba ta da cikin tahir abadila lakin da ma'ana sahihu sai dai ma'anar da kyau بدليل حديث النعمان دولا دليل حديث النعمان بن بشير قال الطيبي امام الطيبي يا بنا cikin sharhinsa azabi zamir al-fasl ya ruza zamir al-fasl da ke fada lamirin da ya rarrabe wal khabar al-mu'araf da kuma hadisi shine al-khabar sananne billah wanda yazo da Allah huwa al-ibada addu'a huwa al-ibada ya kawo billah liyadulla ala al-hasr domin ya nuna ba kaɗaituwa cewa ai wato kaɗai domin inda ba ta fidin haka tana wato a karantar da tana fa'idantar da tana nusantar da ita inda ba a larabci tana nusantar da cewa kaɗai ba wani abu wanda wannan shi ne kaɗai kawai ita addu'a ibada ce kawai wannan ibada da laifin gaira du'a ita kuma ibada ba komai bace face addu'a wa kana gairu wa zidu kafi almana huwa min a'zami ibada to abin da yake nufi da wannan ana nufin addu'a huwa min a'zami ibada wato tana cikin manya ita fa komai girma a cikin ibada ita addu'a kullum da faɗa cewa Allah ya hore ba addu'a to ka gode wa Allah Allah ya hore ba amsa domin Allah baya so ya amsa addu'a ka sai hana ka roƙonsa in dai kana iya yi ka ci gaba illan shi ne ka kasa amma in dai kana yi kar ka damu to shi ne mafi girma cikin ibada ita addu'a wa qala jayruhu na'am ka khabar al-hajj al-hajj arafa kaman hadisin shine khabar kamar hadisin da yazo yana cewa al-hajj arafa a hajji shine arba arba ita kai da hajji ai kuna yin gurin guda da wani gurin guda da ta kai yau mu tarwiya ba shi dukkan jiwa ba ne bane ranar tarwiya ranar takwas ga wata idan ma mutum bai je waje ranar arba'in ji ba komai wanda suke zuwa su fara biyar din nan manyan masu kuɗin nan mutum zai tafi ranar takwas ga wata ya dawo ranar sha sha biyu ga wata yana yin jiwar da zai jiwo suna yi wani ya ɗan jirgin ta yi wani jirgin a uku ga wata a ya yi rukunan ya yi takwas ga wata ya tafi mina daga mina wato sai kuma wace gari a gaba arba ila arba bayan lokacin hanci lokacin wala to wannan shi ne da annabi yake ita ce arba sai wa arba din nan da ba wuce yake wala zai zo ya tsaya tun daga hudowa rana har rana ta fadi yana gurin ana ta addu'o'i in ya gaji ya zauna in ya gaji da zama ya tafi gida haka za a yi kai har rana ta fadi to amma bayan wannan inda zai kade kayan zai zo Najeriya ya zama laji sai zama ba kawai abin da ake so a biya ma sauran abubuwan kana da hanyar da za ka iya gyara su amma ban da arfa arfa idan ka je baka yi tsayuwa arfa ba ba ka da wani abu da za ka yi na yanka ko wani compensation da za ka bayar a ce ka zama alhaji babu amma sauran duk da jira ka ba a cikin in baka yi kaza ba to yi kaza baka sami yin kaza ba to a biya da kaza sai a dora ma tara ko ta abinci ko ta yanka amma arba za ku ko ba ta da lafiya sai an kai ka ka wuri a gurin har ranar gaba da dauke ka ambulance a mai da kai wannan shi ne ka'ida to ka ji ne jigo kenan kaga banda nan ai da ranar yana barin rana na faduwa ai mun da liba ne ke kwanan mun da liba shi ma rukuni ibnu hazm cewa rukuni ne ba wajibi ba dole ka kwana a mun da liba wanda kaga an daga wa gaba kawai sai dai wanda ya so da mata da yara an ce to ne zai zauna zai yin gaba da idan za su iya tafiya amma wanda wannan ko wanda ya ta koro dabbobi masu larura su kaɗai ne amma wanda bai da larura dole ya kwana a mutane kaga bayan nan wani rukunin wace gari ran sallah sai abubuwa guda hudu in yana so sai ya hudu kaga da wace gari ya je jama'atul akaba al-kubra ya je ya jifan babban gidan da kafashi da ta kansa zai fara bayan wato bayan bayan ya je ya yi jifa kuma ya tafi ya yi aski sannan bayan ya yi aski ya zo ya dawafi dawafi ifada sannan bayan ya dawafi ifada sannan sai ya tafi kuma ya sa aiki duk da cewa a nan kun baka jera za a jera ba ba ba komai kaga dawa sai ka yi za a yi ka je ka yi yayi to kaga duk dai wai na uwan guda hudu idan bai yi ɗaya daga cikin wayannan ba za a yi musamman wanda yake tabbaki ko wanda yake kirani ka je yi wayan na uwan sannan wace gari za a ga wata ya kuma dawo wa yake kuke da nu uku na ɗaya da na biyu da na uku sha biyu ga wata ya kuma zuwa amma kuma annabi ya ce alhajju arafa bayan wayannan duk su ne kuma arfa din me yasa saboda ita ce jiko to haka ita ma addu'a ita ce jikon ibada shine misalin da malai kawo a nan shine jiko ai rukunul akbar kai ana nufin babban rukuni wanda ya ne duk ba rashin lafiya ba ko me yake in ba kai shi jira arfa ba sai dai gama abin da ya dawo to ba alhaji sunansa ba a ba alhaji sunansa ba bai ne ya bai aikin hajji ba ana abin da ya zaki وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله سوده سوده دليل ذلك يدل على الدعاء أن فاعله بهم هكا بهم الدعاء يقبل بوجهه إلى الله إذا فكرت أن فكرت الدعاء مع الله والدليل هي الدعاء رأوا جاء فكرت الله بدأ فكرت معرضا عما سواه yana da kawai kai gaban wanda ba Allah ba Allah kai yake cikin tara Allah kai mun kaza musamman ya shiga uku lokaci bi annahu ma'murun bihi domin an umarce shi da haka wa fi'lul ma'muri ibada aikata abin da aka yi umarni ne shi ko ibada in da ba aka ce umarni ne ai ibada ne yawwa wa samawu ibadatun an sanya wa suna da ibada li yaba adda'i domin mai addu'a ya kankan da kai ya rabba wa yuzilu billatahu ya bayyana wato kaskancin da abini ya bayyana abini ka nuna Allah ba kai ba wa idan za ka ce kai ka bi kowa zalunci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wa man kana hu da bukatuwarsa wa sigarahu da talaucinsa duka ilin ibadatu dullu domin zai ibada wato kwantar da kai wa kudurin da kankan da kai wa maskanatu da kuma nuna bukatuwa da karawul munawi fil bayt al kabir imam al munawi ya ambaci wannan abai al kabir kullu zinati zuba da albayni fa idza kana du'a min azam al ibada to idan har addu'a yake mafi girman ibada fa kaifa yatawajjahu bihi ila ghayri jihati allati amara bi istiqbali hadhihi salat to me yasa mutum zai fuskantar da addu'ar zuwa da gurin da ba jihar da ba wato wanda ba yi umarni da cewa a fuskanta ba ya yin sallah tun da ibada ce cewa aka yi za ka yi sallah kalla alkibla to in za ka yi addu'a ma ka fuskanta alkibla ce ma wani za ka kana min al-muqarrar inda al-ulama yana da daga cikin abin da yake tabbatacce wajen malamai al-muhassisina wanda ke tabbatar da abubuwa annahu la yustaqbalu cewa bidu'a illa ma yustaqbilu bi salah ba fuskantar wato ba a fuskantar ko ina da yin addu'a in ba gurin da ake fuskanta yayin sallah ba in ji malam kana shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi tibai sirat al-mustaqim mujallad al-sayyid ana iya zamu mai biyu kitabi ne mai kyau makalamat ashabi jaiba wannan littafin ya faɗa a jaji na karida saba'in da biyar wa hada aslu yace wannan asali ne mustamirun bi wucewa bi ci gaba na cewa annahu la yusahabu lil-jahl an yastaqbila baya ba ba abun so bane ga mai addu'a ya fuskanci wani guri illa ma abu an salli ilai in ba gurin da ake so ya fuskanta wai a yin sallah ala ala tara anna rajula ba ka ganin shi mutum lamma nu ya an salati ila jihati al-masjid lokacin da aka ana shi sallah wato idan zai yi sallah ya fuskanci mawudan rana yayin da rana take kullowa mahudanta aka hana shi wa gairiha da waninta fa innahu yuna an yata harra istibala waqta du'a baka ga ba sallah kawai aka hana shi yayin da rana take kullowa ba har addu'a ba za ku iya tuna hadisin a kamar abu kata da ban manta ba wa abu burda an gane ko eh saboda haka hadisin sa da yake nuna cewa Allah annabi ya yi hadin da yin sallah a lokuta uku to ai har addu'a ba to ba lokacin da ga masu bauta rana yayin da rana za ta kullu da lokacin da take tafiyar sama da yayin faduwarta ba a sallah a wannan lokacin kuma ba abin da mamaci ko domin ka yi addu'a ne bin ne mamaci yawa to shi ne ma da yake cewa wa minan nasi man yata hara waqta du'a'i istiqbal al-jihad allati yakunu fiha rajul salih daga cikin mutane akwai wanda ba zai yi addu'a ba sai ya fuskanci inda wato in ya zama gabatar da aka burne wani babban salihin bawa tana kudu to kudin zai kalla ya fuskanci kawkawar yayin addu'a yana kudu to bari ya tsaya kuje yayin addu'a sawa'un kana fil majri aw ghairi duk ɗaya ne an burne wannan salihin bawa a gabas ne ko ada arewa ko kudu ko yamma duk ɗaya ne wa za zalalun bayyin wannan bada ne a fili وشر واضح كما جري قرر أبينه كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهات التي فيها بعض الصالحين كما يدعى وزن جسم مداني أجي هنا سو سجوية الإبلا بايا أغاني هو يوا التي فيها بعض الصالحين ودع وزن جسم wato nagartattun bayi suke kwanta a gurin وهو يستدبر الجهات التي فيها بيت الله ko ya juyawa yana mai juyawa dajin Allah madaukakin sarki baya wataƙila lokacin da wannan zalim bawa an binne shi a yamma ne to sai ya je bawa alƙibla baya kuma ya kalli yamma ya yi addu'a to wannan ba an hana wa qabru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya saka kiyaye da gurin kabarin annabi alaihi salatu wasalam wa kullu hadhihi al-ashya min al-bid'a allati tudari'u din an-nasara duk wayannan abubuwan suna ce bidiyoyin da suke kamance ne yanzu ne tudari'u ai tudari'u wato suke kamance ne ya da addinin nasara shi za ba wuce yanzu yan nan zan mu mutanen mu sai zo ce wai mutanen maka ba ta sa annabi me yasa ba ta sa annabi wai saboda suna hana su roƙon in suka je kabari sai mutum ya sai ka gaya ba cewa in aka je kabari ba roƙo ga abin da annabi yake kai ba sai aka ce wa annabi sallama an bai da da ko amma a gurin mutanen yanzu wai da aka je askar din nan kullum tambaye da nake ya annabi zai ya Allah zai bar maciyan annabi su jajin sa wannan ne yin tunani ne mutanen da ba su koya ci ba sa bari da rantsi da Allah da Najeriya ne da tunisiyawa ta fito a gurin amma da ne ga gurin kiraran gurin kai ka san daushin sa har yanzu ka taba jin kiransa ba Allah ba zai bar wa mutiyan Annabi alaihi salatu wassalam gali masoyin da ba ba zai yi ba san zuciya ne kawai irin nan san zuciya ne kana ganin aikin haji da umara da a Najeriya aka ba kasan yaki ba wata ran ba ya ce aiki za ba za yi sai ake garu ba ba wallahi wata shekara za a zuwa sai an daga haka za a ce to amma ka duba ka gani ka duba ka gani har lokacin da aka yi sai matsalolin corona ai sai dai kawai control da aka yi cewa sai ka za ka kawo ƙa'idodi amma aikin hajji har kiyama ta tashi wa za a daina ba to tunda alƙawari ne na Allah ba zai baki a hannun wanda kuma za su sa a daina ko miliyan dubu zai kai sai an je wallahi to wannan shi ya kamata mu rika yawa kan ma'adin yayin sakin maganganu kawai su abin da suke yi shine ladabin da annabi yake a yi suke so kai wa annabi kai kuma ka ce a kuma a gurin kan su ne mafi a annabi kai ne mafi yi wanda da za a jale ka ka iya miƙa kafa kai bacci kai yawon bacci ka bata gurin su ko ba ce da ai wannan ba ko miƙa kafa ba ce da ka zo gurin nan kai ba ana ganin za ka wani mijiye da za a ce ka bar gurin ba ta bari yawa saboda haka wannan shine abin da malai yake gaya mana anan yace wa zakara qabla zalika bi suduri an al-imani ala wa ashabi malik barka magabata da ban mutu fadan magana da ka kafin haka an kawo wata dara dan layi kadan da Imam Ahmad wa sani malik da dalibai imam malik cewa annal makruha abin da yake shari'a shine istiqbalul qibla bi du'a idan za yi addu'a al-qibla ake kallo hatta inda kaurin nabi sallallahu alaihi wasallam ba da salami alaihi imam malik da almajiransa da imamu ahmad suka ce ko kabarin annabi ka je in kai in kai wa annabi sallama to in za ka yi addu'a ka biyo ka kalli al-qibla shi ma imam malik baya za annabi imam ahmad ba baya za annabi kawai kan zuciya ne ka so haka mutanen mu sai mutum ya ce wallahi duk da ban sani ba kaza ne ya ce ban sani ba amma sai ba da fatawa to shine illa shi za ake samun matsaloli saboda kowa ya yarda zai ba da fatawa to shi za wa huwa madhabu shafi'iyya imamu shafi'i ba ra'ayin sa kenan aidan har yau فقال النووي امام النووي yake fil majmu' in ku kabi yayi maka ja kida zaka je kai jawaka a Saudiya dan zaka wasu ba ba larabawa bane dan zaka ji larabcin ma ka fi shi aka tsin ka ya bubuta akan nan kawai fara ne domin za ka fari kala kala ya fi kala 300 in ka je nan zaka ga baki kala kala ya fi kala 300 ina ga ma daban-daban shi za muna tattaunawa cewa ina ne aka fi tara taro a duniya inda ya fi tara mutane ake magana akwai yan indiya din nan masu suna tara mutum kusan miliyan ashirin da kuma yahuda wani taro da suke na wanda ko state suke ce ma komai haka wannan taron na amma ba inda yake taro mai kwantini irin na aikin haji ne da ni saboda su wanda za ka su su ne in ka je na indiya ba in ka je na yahuda ma su isu ne amma na aiki hajji duk duniya ne taro ne irin na alkiyama in ka je wanda ba shi da kwanciri domin kala ɗaya ne samfurin mutanen nauyi ne ne amma in ka je aikin hajji duk wani nauyin mutane za a ga wani ya yi gaba da wani a wango kobo da kobo amma ko ruwan ka je gaba ya ci kobo da kobo yadda ka za a tsaka kara to saboda haka wannan shi ne to wannan shine gurin da yake da ya kunshi wannan tsari da hoto na alkiyama yana aikin haji ko umara musamman da yaji musamman haji wa qala al-imam Abu al-Hasan Muhammad bin Marzuq wa huwa madhhabu Shafi'i aidan qala an-Nawawi fil Majmu' wa qala al-imam Abu al-Hasan Muhammad bin Marzuq az-Za'farani وكان من الفقهاء المحققين وانا ما لم ينشا الفقهاء المحققين يا رجاء شكرا تقريبا تجابه يا بدا وادو an ka wannan tarjuma ta ga cikin tazkiratul hufaz na imamu zahabi inda yake cewa bi kitabihi bil janayi al-kitabun da cikin kitabul janayi yake wala yastalimu al-qabr bi yadi wala yuqabbilu ba zuwa tafi kabarin da hannu ba za ka bari to na ba za ka je sannan kuma wala yukabilu wallan da za ka je ka tambaci akwai mita ɗaya ko biyu tsakanin ka da kawar tsakanin ka da kana daidai wannan karba wane mutum sai ka isa ka je can ka ne mutum ke shi ne ma da yake ba kare yake wa ala za mu san sunna wannan akan sunna ta jude sunna ta jude وقال يجي واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله الأعوام شافا كبر ده kenan da sun ba ta da ambawa suke yin jimalan al'ana a yanzu yana magana a lokacin su yake min al-mubtadi'at al-munkar kira yana daga bidiyoyin da aka wato kyamata a jar'ance yan baki da jannabu biyari ya kamata a yi irin wannan aiki wa yana fa'ilu kuma a hana ne وإذا فعلوا وأنا به قال يجي فمن قصد السلام على ميت سلم عليه سوى شو اللي يجي يجيوا wanda ya mutu sallama to ya mutu sallama kawai ni ce wani wajibi kawai sai sai ne ya fuskance shi ka fuskance shi kawai ya sallama wai za a rada du'a ta awwala an mawdi amma da kayyar addu'a to biyo ga sallah da dora biyo daga gurin sa wastaqbala al-qibla tabiyo bitanti al-qibla wa huwa madhabu abi hanifa aiba imam abu hanifa ya faɗi wannan magana shi ma to ai madal arba'a ba ai sun fara sai mu ga kaji da annabi ko malik wa abi hanifa wa jabi wa ahmad kajibu wa huwa malabu abi ani ba ga shi kul islam al fil qa'idati jalila fi tawassul wal wakila da ta fara yaji a jawo don gida ba littafi ne karami ne kyau tabi da dalila ce ne ya wa madhabu al a'immati al arba'a haka nan madhabar wayannan jagororin guda hudu imam malik wa abi hanifa wa shafi'i wa ahmad wa ghayrihim min a'immatil islam daga jagororin musulunci na cewa annan rajula idza sallama ala nabi idan mutum ya je wa annabi sallama ji wayannan malaman ba yi ba wa arada an yada huwa li nafsi kuma kake so kai wa kanka addu'a fa innahu yastaqbilu al-qibla to ka biyo ka kalla al-qibla in ji ba maliku da shafi'i da abu hanifa da imam ahmad ba ji ba in za ka aikin haji ya hakuri ka je a madita ka samu wani kwararre ya madita ku zauna kar ka je ka haji jiya ka dawo ai madita to dai kai abu ala basiratin ba ruwan ka da wani kawai sai dai tare kai zamun ta kina zawa amma ba ruwan ka da wannan aliyari ma ka kida kar ka zoma majority wanda suke zuwa wallahi za ka ga idan mutum Allah ya tawaje shi zai ji aikin haji ko umara kana miƙewa a mota za ka yi da'awa kana fara bayani a lokacin da ga yawa wani yayi zuwa kajiyar amma bai gane ba sai yanzu da kai bayani idan ba kaza wani alaji ne wani mara girman kai cewa wallahi zuwa na kaza amma wallahi ban san ana kaza ba sai yanzu za ki gaya ba so da aka da yawa wasu suna bin wannan fararen ne su je musu waƙoƙi ko su ta faɗa addu'o'i wasu kai da wurdu duk inda ka gani har wannan zuwa zuwa su guraren da ba a zuwa ziyara ba sai sai farar fata ya kai ta har nan za su kai da sai nan gurin ma ana ziyara har nan saboda haka ya kamata ya mu lura mu kiyaye duk wanda Allah ya sa zai kace waje ya kafa dole da bai da haki ya kamata ko kudi ne ka kace ai ma bita miliyan takwas ka kaga to ko dubu ɗari biyar kake akai ma bisa ai baka faɗi ba ballantana kuma kyauta ma za a yi ba in ka je ka samu wanda ka gamsu je ma bisa kwana biyu ne uku kai kawai in ya kware da ya zai ya ba ka abubuwa a takaice in ya ba da ya biyu a da uku zai ce ka gwada haka ake yi kana gwadawa inda kake da kwaranci kawai ya ce to akwai gyara wuri kaza kenan sai ka ya zauna a kanka to wannan shi ne Allah ya yarda da to shi ne ma da yake cewa to fadalan salata wa aradu an yada uli nafsi bayna wa yastaqbil qibla wa qalahu fi waqti salati alayhi amma shi ne sabani ne cewa wannan lokaci za a annabi sallama fadalan salata mutum uku daga cikin malik wa shafi wa ahmad suka ce yastaqbil al-hujra wa yusallimu alayhi zai fuskanci ɗakin da annabi yake a kwance ya sallama in ji mutum uku da yaki jumhur kenan mutum da ai wani suna mai fuskantar annabi alaihi salatu wassalam shi za ka kalla kai ba sallama wa kana abu hanifa abu hanifa ya ce la yastaqbilu al-haja hujrata wa qada salati shi abu da hatta sallama ba ba za ka kalla kai ba amma nan ba ma tare da shi ni na furta gamsuwa da ra'ayi su jumhur cewa an za a yi sallama a kallon inda annabi ya ce a kwanta ya masa sallama domin in za ka yi sallama ai wanda ka je gurin da shi kake yi sallama yawwa ba ba gurin Abu Hanifa sai ya kalla al-qibla ai sallamar ba kama la yasallu wa waqta du'a bi ittifaqi kamar yadda kuma ke ittifaqi lokacin addu'a gaba ɗaya sai aka kan cewa to ba za kuma a kalli ku cewa ba za a ciyo ne a kalli al-qibla ثم في مذهب جماعة مذهب التقولاني أقوم الجنة يجي مع أبو أبو أنيبا قيل يتدبر الحجرة وقيل يجعلها عن مثالي وتلك يتسمى لمن تجاها ريبا والجبل أبايا وسكم الكثير وتلك يجعلها يجعلها عن مثالي يجي سني على الجبل أحبونتا فهذا نجاهم في وقت السلام ومن فأبان سني لجاهية وجل لغة سلمة وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا أما لغة الدعاء فما تعلمون akan sallama zai kai gabani fi annahu cewa inna ma yastaqbil qibla mutum zai hukunta qibla ne lal hujrata ba daki ba a wajen imamu Abu Hanifa wa sababu da ikhtilaf malai yake ce ga dalilin sabani al-mazkur wanda aka ambata inna ma huwa min qibli annal hujrata al-muqarraba ya faru ne saboda wato cewa wannan ɗakin mai alfarma ɗakin na ra'ayi da annabi yake kwanta da mai daraja lamma kanat fa'idatan 'anil masjid a lokacin yana wajen masallaci lokacin sahabbai ba janyo ba kai kabarin annabi alaihi salatu wasallam cikin masallaci ba har su sahabbai suka tafi ba kai cewa har kuma ba da dawa aka rike har kabarin ya koma cikin masallaci har ya koma cikin masallaci amma da a waje yake har sahabbai suka shi sa wannan abun bayanan suke yin sa haka sai وكان الصحابة يسلمون عليه sahabbai zuwa lokacin sai su yi wa annabi sallama domin masallaci daban sake samu kabarin annabi daban a lokacin lam yakun yumkin ahadan an yastaqbila wajahu sallallahu wajahu sallallahu alaihi wasallam wa yastaqbila al-qibla a lokacin ba zai yi ba ga wani an gane ya fuskantar da fuskar ta zuwa zuwa ga wato annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam ba al-qibla ba a lokacin ba zai yi ba ba zai yi ba wannan ba na maganar madina kuma kar ku manta alƙiblan nan muna magana tana ina tana maka domin wanda ya je maka ina ke kallo ina ne gaba sun ku kudi kudi ke kallo a madina abuwan wanda ya je madina wanda ya je madina kudi yake kallo mu ne nan muke cewa gaba to dan madina kudi yake cewa kalla ana alƙibla ne an bayyana da jago yawwa to wannan bayanin da muke da shi yake shi ma ne yake kama da zalika mumkinan ba da dukuli hadil masjid ba da sahaba kamar yadda hakan za ta zai iya yiwa bayan an shigar da dakin na da ya cikin masallaci bayan sa akwai kin kare wal musallimu minhu duk wanda ya sallama daga cikin sai dai in kadbar al-qiblata idan ya fuskanta al-qibla saratil hujratu an yasari to sai annabi zai zauki wannan abunsa wanda ya yi maka yana iya hararowa ya je cikin da bari zai gani yana hagunsa kuma kai ma Allah ya kai ka tuno wannan karatun da zalim da yake cewa fara to tsaki ne da to yana hagunsa ni sai ma da yake wa in takbalu al-hujra idan kuwa kuka fuskanci al-qibla a tsakin kai kana cikin wani da an yi ne al-qibla ya zo a yamansa wajihatu da jalbi min qalbi sannan kuma yin mata rubutu tana bayan ta yamma rubutu tana bayan ta wa kana shaykhul islam fil jawab al bayan shaykhul islam yana da littafi mai suna jawab al bayan bada an zakara hada al ma'ana bayan yayi bayanin wannan ma'anar sai ne wahina idin a wannan lokacin bayin kanu ya kaddiru da hu in sun fuskanci annabi alaihi salatu wassalam wa yastadiru da garba kuma sun bawa yamma baya wa qawlul aktsari da arja maganar mafiya yawa da ke gurin jayi na cewa wa in ka mu yakbilu na kibla da hina idin duk da cewa wannan lokacin mutane suna fuskantar alkibla ne yayin yin addu'a wa ya ji da hujjar da an ya tare suna sanya tajin a hagun fa qawlu abi hanifa anja to anan magana abu hanifa da cewa biya a fuskantar alkibla yake ta gurin jayi magana da kafirin jayi magana da yake so tabbatar da shi ne kallon alkibla yayi addu'a shi ne a hagu a kowanne yanayi shi ne sai wannan kafirin da ko da irin sabani da ba gurin addu'a ba sabani gurin ne sallama ya ji da sabani kuma shi ma mutum ɗaya ne daga cikin da yake shi ne wa abu hanifa ko shi ne ke ja da bani na karshe na kai sai rahimahullahu al-mas'ala mu'allala babban malamin yake malamin ya bar wannan matsala a matsayin mu'allala balan ya huta fi annahum kanu yastabdiluna adu yake cewa sai da zai ga ba sabani ne wajen yin addu'a an mutum ya shiga makabarta yanzu zai ga ba magana makabarta wannan ya faro daga tushe ne sabani ne da cewa idan ka shiga makabarta kawai za ka kalla ta addu'a ko jiwa za ka kalli gabas sai ma da yake balan da kicca ko ya buta biyen ce wa fi annahu kanu yastaqbiluna cewa suna fuskantar al-qibla ne aw yastaqa aw yastaqbiluna al-qabr ko suna fuskantar kabari malin ji wa yake wa me yasa wa ka anna zalika li adami wujudi riwayatin sabita anhu saboda ba samu ruwaya ingantacciya daga sahabbai ba cewa ga yadda suke yin gaba kabarta fi zalika aka aka wala sai لو قرئ ذا لا قدر عزيز قرئ da za a kaddara annahu kanu yastaqbiluna cewa suna fuskantar kabarin fa qad alimtu za ka san cewa annahu fi hadhihi al-hala kanu yastadbiruna al-garba lil qibla za ka gane cewa su suna bawa yamma suna juyawa yamma baya ba wai al-qibla ba an gane ko eh za ka gane cewa suna bawa yamma baya ba al-qibla ba yastadbiruna al-garba lil qibla suna bawa yamma baya ba gabas ba me yasa ya gani kan zalika bi zamani saboda ba ba tabbatuwa haka a zamanin ba ba wani dalili wata baka anna al-asfali ne yaquluna bi istiqbal wajhi sallallahu alaihi wasallam aidan inda salami alaihi mabiya yawan sun tafi a kan cewa yayin da za ka yi wa annabi sallama za ka fuskanci shi ne kai masa sallama wa hada yaktabu yaktabu istidbal al-qibla abu wannan yana da dama ne yayin yi wa annabi sallama al-qibla kallon da kake ko baya gabata baya gabata in za ka yi wa annabi sallama الامر الذي لقاه الامر الذي يمشي فيه انه لم يقع في عهد الصحابه كما سلم قول يا ابو ده واتو abin da yake barna abin da za ka yi a cikin makabarta babu wani nasi sabiti a kansa a zamanin sabbin inda za ka kalla ta yayin addu'a to amma bari ku je mali sai mali yake فهذا امر ثالث على استقبال الحجره wannan kuma wani al'amari ne da yake na kari akan cewa a fuskanci aljiwaya in an shiga magabar da yake zai ne in ji mala albani sai yake a wala budda da wani dalilin da isbati babu makawa sai ka kawo dalilin da za ka tabbatar da cewa lalle sai dai a fuskanci daki yayin addu'a fa annahu min wujudi yana da wani abu da ya samu inji malaka yace zalika min mala a'rifu yace to ni ma dai ban sani ba ko yana da wani dalili wala ra'aytu hada min al-ulama da'awata li hada kuma iya rubuce na ban gori malami ya kawo ya bujiro da wani dalili a kan akawa sawa'un fi kususi kabarin rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi quburi amma duk da yake wanda yake kabarin annabi alaihi salatu wasallam ko kuma kaburbura kaburbura gaba daya cewa kan shiga makabarta kabarin za ka kalla wanda kake yi wa addu'a na mahaifinka ko wanka ko dan uwanka ko alƙiwala za ka ciyo ka kalla yake ba ne na yake duk da zai cewa na inda dan da ba'du ala dalika bi hadith ibn abbas wanda da yake sun ce ga hadith abdullahi ibn abbas kana da yake ga dalilin ma cewa haka ne ga abin da za a yi manzon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kuburil madina annabi ya je wucewa ta wajen kaburbura a madina ba akbar alaihi jiyoyi sai biya ya kalli kaburbura da fuskarsa fakalin ji assalamu alaikum ahlul qubur amma da Allah ya kace tabbata a gare ku ya ku wanda kuke kwanta a cikin wannan gida yaghfir Allahu lana wa lakum Allah ya mura gafara mu da ku an ji salamu da ko da zamu zuwa wa nahnu ala al-athar muna nan zuwa ko ka shirya ko ka shirya waje ta zo ta yi sama ta ta kasu ta buge jawo ya bado a ruwa ta farma kwado karkashin kada kasance kodo ba ta kyale sari da kurkudu ba haka mutuwa ce ka ji ka ja ka yi ce ba kamar ce tsutsa ta karba ko ruwado kamar ce kamari ya karba ka rike tsutsa ta karba wai me ya fi kyau ka zaba an ba farari farari da nafila ba haka ma la'ali na mun je a kana ji kana da wani wanda zai mutu sai ka ga a zuciyarka ka ce bayan duka ke ba wani mutuwa ba ko ba ka bane amma kuma ka ji yadda sai ka ga a gidan zuwa da zuwa da ga wata tsohuwa nan ta ga ba ba ta mutu ba amma sai a ɗan wata sai ka ga wani yanzu yake tashin kuɗinsa sai kawai ta zo ta gaba ne wani kuma yana nan wancan mai talaucin kuma sai yake shi ya kabin ba ya kusa biya haka yake ta kawo ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a kashi inda ba ta fi ƙara auki ba ta babban ko mara kwabo ba haka mutuwa ce saboda haka dole ne a rike masa tanadi shi za wani abu da nake gani ta haka ba wannan fitilin da ake ta dawa ina ga ganin musamman za ku ga mutuwa da ake cewa bayan magarwar nan kamata ya ce wanda wanda suke da hanyar ake kawowa a daure a ƙara cewa makabarcin nan makabar musamman makabarcin jirgin nan tana buƙatar su gudu wanda suke ta kokari ana sa su duwa cikin unguwa a tsere da gaban ko ce da mun musamman wannan da tsere da gaban ne ko ana kokari kwarai da gaske musamman da hanyar alhaji abba din nan da ake sai alhaji abba aliyu abubakar ya kamata a da jan hankalin cewa lalle makabartan mu na bukatar kutulu alai da zurin da hanyar da za a ba isar ya kamata lalle wannan makabartar tana domin ana yi ko mutuwar ce kun ga da jira aka irin wani na abubuwan da fitilu duk an taba sawa sunolin ana biya na gani to wannan marasa mutunci suka dasa ba tira amma wannan ka ga da sauki irin wannan baka wannan dan duna bukatar fitila tana bukata duk da cewa fitila idan ta haskakawa ne dan aje ko za mu zo na gaba nan gaba kafin mu gaba zai zo ya yi akan fitila fitila ta irin da kiristoci ita aka hana a makabarta amma wanda za a zo don kula da makawarta ya halatta an gane ko na to wannan shi to kaga ma da yake wararu ala al-asal muna kan hanya kuwa ko ka yi ko baka yadda ba bare da wucin ne wa biyahu bil muqtara min dariq al-barani fi mu'jamihi al-kabir wa qala fi rijalan gharib qultu zinati fi sanadihi kabul ibn abi rabi'a yace a sanadin akwai kabul kalin nazai laysa bil qawi shi kuma ba hujja ne in magana ce wa qala ibn hibban rabi'ul himdi yana da raunin shi ma du'ul rabi'ul himdi yana da wabu mummuna hadda bai da uku a yadda ne ba yan faridu an abi shi ma la asla lahu ya kaita daga mahaifinsa kuma daga abin da bai da asali ba zau ba dalibu wani madalib ne da shi da baban an gane ko to shine ma ne yake kulki to anan za mu sai ako kamar tunda za mu gurin tsayawa ne magana mala albani za a shiga wannan muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya roƙa cikin gaske biya kowa bukatun sa na alkhairi wannan rake-rake da ake yi akwai rake-rake akwai Muhammad da ya rasu jiya makici wanda wutar lantarki ta rike shi muna da ko Allah ya yaje masa Allah ya kula da bayansa akwai wata da jiya ma da tarzunan ma yake shi malam Idris bana ji kenan shi ba ko rukun Najeriya ta ba muna fata da Allah ya yaje masa duka wanda aka rasa muna roƙo Allah da sunayen sa ta da tsohon sa madaukaka Allah ya jikan su da gafara iya iya mu da sarga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan ta mu ga Allah ka samu ta da imani waɗanda suke da rai kuma a cikin Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna da bala da sunan su kai wa Allah ya zauna da kasar mu lafiya jihar mu Allah ta kula da ita duk wanda yake neman mu da matsaloli da tashi hankali Allah ka mai masa kansa muna da bala da sunan su kai wa tsofin da muka kafa mata kan mu da kannan mu da ƴaƴan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora ka hanya mu rijiya da abin da ya karfin mu Allah ka iya mana Allah ka karfin ka muna da bala da sunan su kai wa tsofin da muka kafa Allah ya biya kowa bukatun sa na kai wanda suka aure a gaba da wanda aure ta kowa gaba Allah ka ji lama Allah ka ba mu da wannan ne albarka ina roƙon Allah da sunan da jawo kun ce rayuwa da talauci da rashin abinci da ake ba wa Allah ka kore wa al'umma musulmi Allahumma amina fi awdanina wa aslih haymatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عليكم السلام ai kaga sai kawai din mu na karfi shine mala albani ya ce ma kamar babu wani nake da nuna lalle sai mutum ya kalla shi ba kaga ni sabani malamai suke amma abin da yafi shine biyowa a fuskanta alkibala shine idan kabarin yana nan misali ka sa shi a gaba to yayin addu'a sai ka karkace kawai yana hannun hagunka ko damanka sai kuma kai addu'a ko yana bayan ka duk ne ne kake ne ba da mu amma dai ayi alƙalmu a rikibu da kafukan ba kabarin ba ba komai ba komai na gane ne kake ni amma dama abin da kamar yanzu kabarin ne haka tunda haka ake a cikin nan mutum ko to da lokacin da mutum mafiya yawancin mutane suka ji ainihin ake ta gefen kabar ko ko yawanci tsakankani za ka da mutane a kwanci don mutum ya samu dama lokacin da ya je wato gurin to yayin da zai addu'a kawai sai ya biyo ya kalli na kaga ba kabari yake kallo ba ya ci ya zama ya fi zama tunda shi ne magana da ba tsakani a kanta ba da mutum ya yi ta kawai ya huta wallahi a'lam alaikum salam na'am haka kullum na yau faɗa wannan kalmar wallahi shi sa ake samun killa za ka yi yadda shi yake da rashin kawai da yadda za a yi kuma shi ba karanta waye ba ba aike mu aike mu su su kuma wanda suka karanta abu su ci shiga harkar to shi ne killa har wani gyara na taɓa bayarwa cewa ya kamata a ce irin unguwanni a rika samu ana yi wa masu haƙin kawai da masu abubuwa ta nuna eh ana yi wa ko na wuri ɗaya ne ya kamata ya kamata amma akwai majalisar malamai zan ba da wannan shawara zan ba da shawara cewa malaman da ya kamata a yi eh na munan da ba ta farai ko akwai yadda muka je ba muka ga Azza Allah wa rahmatuhu. To ai matsalolin da ya zaka ga mafiyan kima su zuwa cikin harkar wato ne problem shi ne matsalolin to shi musa inda daji ake yi aka yi akwai yadda na samun irin shi malaman yana kokarin tallafawa eh yana dan agaza musu da wani abu to aka shigo da wannan a zai yi ba'ida gaskiya a rika yin dan wasu kafa na rana ɗaya shi ne ba'ida to sai da ke ce maka in sha Allah za a miƙa abin gurin masu abin in sha Allah Allah wa'ala Allah ya dace da su ya raka Allah mu hamdu kada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin